الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فضل بلال أليس كذلك؟ akwai hadisi daya akwai hadisi daya ba shi cikin wannan amma yana cikin wancan balin gaji قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيكنا قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال ibn abdullahi wani mawaki ya zo ya yabi wani bilal da ake ce mishi ibn abdullahi bilal ibn abdullahi khairu bilal da ya yabe shi ce ai bilal ibn abdullahi khairu bilal shine bilal mafi alkhairi fa qala ibn umar shi umar ibn umar ya fushi ya ce kazabta kai kuskure la bal bilal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairu bilal وإن كان هذا الحديث ضعيف to imam ibn waja da ya kawo hadisi cikin fallan bilal shi kawo hadisi da'if amma hadisin da ya gabace shi kuma ya zai zai iya zamowa mahallu shahid na falalan sayyidina bilal da manzo Allah ya ce walaqad atat alayya salifata wa mali wa li bilal ta'amu yakuluhu zu kabidin illa ma wara ibn bilal bai dace ba ba na shi da manzo Allah ke cin abinci kenan قال فضل بلال قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة شيكينا شيني ما كرت ضعيفني حديث قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال ابن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال فضائل حديث ضعيف فضائل خباب خباب ابن الأرد الصحابي الجليل قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر سيدنا خباب يزوج عمر رضي الله عنهما فقال أدنو شي سيدنا عمر يقول مسو مسوك فما أحد أحق بهذا المجلس منك أي باون اللي فيك تشنشنتا ونا وجن يزوي زورا إلا عمار شي عمار فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما أذبه المشركون زي عمار يتكاغ إنه أبنى khabbab ya ce kaga inda mushrikai suka yi min azaba aka gana min azaba aka dake ni aka yi min kaza kaza yana nuna masa sayyidina umar duk a cikin kare addinin Allah hadithu sahih qala haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana abd al-wahhab ibn abd al-majid qala haddathana khalid al-hazza an abi qilaba an anas bin malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan hadisi mun karanta cikin tirmizi kuma hadisi ne sahih ya ce arhamu ummati bi ummati abubakrin arhamu ummati bi ummati abubakrin ba na sai na bakar ya fi kowa tausayin al'ummata jinkan al'ummata wa ashadduhum fi dinillahi umar wanda ya fi kowa kuma karfi a cikin addinin Allah baya ya sada ba za a taba addinin Allah bai ce Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wanda ya fi kowa kuma jin kunya sayyidina Usman وأقضاهم علي بن أبي طالب ولا كوي في قوة سنة أيكين الكالنشي شيني علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب ولا كوي في قوة إيا كراتو أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولا كوي في قوة سنة حلال الحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ولا في قوة سنة إلي من ربنغارو زيد بن ثابت ala a shaurara wa inna li kulli ummatin amina duk wata al'umma tana da amini wa aminu hadhihi umma abu ubaida ibn al-jarrah wannan hadisi sahihi ne mun karanta shi cikin tirmizi lokacin mai karanta tirmizi hadisi ne da manzo Allah ya ba kowa digirin girmamawa lamba lamba lamba ta yabo lamban yabo ke eh to sai ka duba ne daya dake gaban mu فضائل خباب أين ذكر خباب في هذا الحديث في الحديث الأول آه في هذا الحديث إيه نحن فضائل خباب خباب ابن الأرج إيه؟ فضائل صحابة الآخرين eh ma'ana su wayannan sahabbai su ne aka falalan su ina falalan khabbab yawwa baka gano ba ko ai an gama nisa'i nisa'i ne baya son karambani amma ibn waja ya tasama yana yafewa nisa'i ne baya yafiya eh manzon Allah kenan yace arhamu ummati bi to yanzu ga abinda manzon Allah ya faɗa to duk wani mai fada kuma shi ma ya fada abin da ya fada wanne ne za a dauka a yi aiki da shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawlun wahid ba ma bila ba ma muqarana tsakanin su bila munasaba ba ma munasaba tsakani a ce wannan a manzo Allah maganar manzo Allah kadai ita ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce arham ummati bi ummati abubakar ya fara dawa وأشدهم في دين الله عمر يكاو نبي وكنا وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب هكا منذ الله يجير الجاس هكا منذ الله يجير الجاس إيه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه مثله عند ابن قدامه غير انه يقول في حق زيد واعلمهم بالفرائض فضل ابي ذر الغفاري سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن عثمان بن عمير عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر شيوا ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر أقلت الغبراء معنى كسابة تبت أو كمتمن جاء haka sama bata taba rufe mutumin da ya fi kowa lahaja gaskiyar magana kamar abu zarri ba ma aqallatil ghabra'u ma mana al ghabra'u doron kasa wa ma azallatil khadra'u al khadra'u sama bata rufe wani mahaluki ba min rajulin asdaqa lahajatan min abi zarri wannan digirin girmamawa baya nuna cewa mala'iku annaba manzannai abubuwa a'a ga abubakar siddiq kowa ana bashi daraja abin ana kowa ana bashi girma ne a nuna darajarsa don asali eh ma'ana yau manzo Allah ne ke kare sahabban shi da kansa ke ma'ana ma'ana in ya zama da manzo Allah ya fito yana kare sahabbansa kai me zaka ce naka ne kallo sai ka zama dan kallo ko saboda duk abin da zaka fada ba zai kai na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fadlu sa'd ibn mu'adh bayanin falalan sayyiduna sa'd dan mu'adh radiyallahu anhu قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال يتي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanki na hare aka ce gashi an ba manzon Allah mun karanta wannan satin kafin mu ga wannan sa'i ko faj'al al-qawm yatadawalunaha bainahum sai mutane sahabbai suna ganin al-harir ya burge su wannan ya kama ya juya ya duba wannan ya kama ya juya ya duba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ata'ajabuna min hadha qalu lahu na'am wannan yake muku kin yana muku kyau kenan wannan abu da yake muku kyau burge ku qalu na'am ya rasulullah sai suka ce eh fa qala sai manzo Allah ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannansa lamanadiru sa'ad bin mu'adh fil jannati khairun min hadha manadil jamu mindil mindil shine mayani ko ai an ce kara kira summa kara ce summa ko mayanin sa'ad bin mu'az a cikin aljanna ya fi wannan fil jannati khairun ma wannan fil janna yanzu manzo Allah ba ya masa shaida da dan aljanna bane ba قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد سعد بن معاذ يجي الارش الله الارش يا girgiza sanadiyar rasuwar sa'ad dan mu'az wannan ba daraja ba ce eh daraja ce sosai sosai bayanin falalansa kenan saboda darajarsa da ya rasu sai da al'arshi ya girgiza amma kai kana kallon shi baka san me yake tare da shi ba kowa ka kyale tsakanin shi da Allah baka sani ba kada ka rena da mutum ko fadlu jarir ibn abdullah al-bajali in manzo Allah ya ce wani na cikin aljanna sai duniya duk suka zo ka ce a'a mai shin na yana cikin wuta wace wace magana za a dauka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a su yi ne duniya ta yi karya Allah ya manzo Allah ya gaskiya sai an ce a bi Abu Dawuda ta ce duniya ta yi kuskure manzo Allah ya yi gaskiya ya yi daidai a to ai zafin ake so a sassauta yanzu zafin ake so a sassauta duk abin da suka yi duk abin da wani zai yi bai kai abin da fir'auna ya ba فقولا له قولا لينا سيدنا مجاهد ما أحلمك يا الله إذا قال الذي قال أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا فما بالك بالذي يقول سبحان ربي الأعلى هو أحق وأولى بالقول اللين mun ga ahalin da mutane musulmi ke ciki duk central africa duk duniya to shi yasa za a yi duk wani musulmi da ya hakuri a ta tafiya a hankali ana fahimtar juna wani zafi wani makamai wani a tashi hankali duk yanzu ba shi ne ba shi ne maslaha ba ga musulmai kamar su hada kansu a yada addinin Allah a tallata addinin Allah har waɗanda ba su cikin addinin su gaken addinin su karba yasa yanzu salon karatu kullum ba muna faɗa ba likitoci sun yi su capsule ma'ana capsule magani ne mai ɗaci za a ba mara lafiya ko yana jin raɗaɗin zafi sai suka tausaya masa suka ce bara a ɗauke masa ɗayan wahalhalu sai suka ga raɗaɗin ba za su yi ɗaukewa ba sai an sha magani ciwon raɗaɗin ba za a rabuwa da shi ba sai an sha magani maganin ko ba zai shawo ba sai an ji ɗaci ya zama masa bibiyu ke sai suka ce bara mu ɗauke masa ɗaya maganin duk ɗacinsa bar a yi lullube shi a yi masa riga sai a ce mishi kapsul sai sha maganin bai ci ɗaci ba kuma ya samu lafiya bukata ta biya kuma ta biya ba muradi an samu abin da ke so ba samu abin da ke so ba to shine aka ce yanzu masu wa'azi masu lakca wa'azin kasa ne wa'azin loko ne na masallaci ne na soro ne to ai ta tafiya a hankali saboda a iya a fahimci juna zafin an yi shi har an gaji ba wanda ya ci riba a ciki to sai a zo a tafi a hankali mai yiwa mutane su fahimta a haka fadlu jarir ibn abdullahi al-bajali bayanin falalan sayyidina jarir ibn abdullahi al-bajali abinda yasa aka ce sai a tafi a hankali duk zafinka kungiya da ta riga ta kafu ta zama kungiya tun zamanin sahabbai har da yanzu waye sai karki waye sai hana ta akwai wanda zai iya hana ta da an hana ta tintin to ya za a yi a'a akwai al'umma da suke su ga fahimtar su sai aka zo ana jan su a hankali ana kawata musu abubuwan da ba daidai ba to kai ma sai ka bi a hankali ka jawo su kan abin da yake daidai shine sai kai ta kwadaita musu ya ta kwadaita musu ya ta kwadaita musu da su wanda suka suna taba gano din sai suka suna surutu ai kowa ya fushi zai magana zai kama yake shi in za ka tallata abinka baka iya tallatawa ba sai ka lalata shi ba ka bane ba tun muna buhari tun mai muke fada ai kaza kaza da sufaye duk ɗaya ne ai muka ce a'a wannan ba wannan kuskure ce ba daidai ba ne ba magana ce kuskure yaushe za a ce kaza da shi sufaye wani sufi ɗaya tun da aka san sufaye wani sufi ya taba zagin sayyidina abubakar duk sahabban manzo Allah suna ce musu ne radiyallahu anhu dukkan su baki dai an bakaratan abi to yaushe za ku zo ku ce kaza kaza kaza kaza ai ba daidai bane ba ko kuma aka ga illar da ta illar da ta faru sanadiyan wannan magana don kai fushi kai zafi baya nuna cewa kai daidai ba ba haka bane ba manzo Allah sun zo kafirai sun zo suna da ce la'alli wa iyaku ala hudan aw fi dalalin mubin ba ga bane ba la'alli ko dai ni wa inna wa iyaku wa inna aw iyaku la'ala hudan aw fi dalalin mubin wa inna mu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw iyaku ko ku yadda ya ba ilma kansa haka yi musu bai kaskantar da su ba wa inna aw iyyaku la'ala hudan aw fi dalalin mubin ɗayan ɗaya a cikin mu yana kan shari'a ɗaya kuma na kan bata ba haka bane ba to waye ke kan shari'a waye ke kan bata manzo Allah yana shakkar cewa shi kai ke kan shari'a ne to amma in kana so ka tattauna da mutum ka jawo hankalinsa sai ka ta bashi dama kada ka kada ka toshe duk kafofin da zai iya fahimta sai ka bashi dama yadda zai iya fahimta to manzo Allah cikin alkurani so da yawa yana nuna wa mutane yadda za a yi za yadda za wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan wala tujadilu ba izu ya shirin kenan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ba illa bil husna ba illa billati hiya ahsan sai da abin da ya fi kyau an fahimta to me ya fi kyau sai wasu ɗalibai suke kuma imala ina mana illa billati ya ahsan ya ce allati hiya ahsan kai kuku birin daga ina ku fito daga kura suka mutanen kura ne yanzu ce muku ɗan kauye da ɗan kura wanne ne ka fito ce ai ɗan kura ya fi daɗi na ce to illa billati hiya ahsan ke tare da cewa kura ɗin mai ce birni ce birni ce karkara ce ko eh to kaji ma wai kauye din da karkara gara an dan gyara kadan nace to billati hiya ahsan ke ba ba karshe Abu Dawud ba tarbiyyar da ya kenan ba fadlu jarir ibn abdullah al-bajali eh me kan hanya to ai tana kusa ne tsakaninta da birni akwai katin rana bahut kato ya fi rana bahutun kano yawa kafin ka kewaya sai kaji jiki yau ba sai jaman local government ce don allah ya haƙuri silatan karkar na ai musu da yawa silatan karkar silatan karkar ai musu da yawa sai aka daina silatan karkar ku فضل جرير بن عبد الله الفجلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت تند na musulunta manzo Allah bai sa kariya tsakanina da shi ba wala ra'ani illa tabassama fi wajhi manzo Allah bai taba gani ba sai yayi min murmushi a fuskata dan naji dadi wala kan shakautu ilaihi yace tabbas na kai ka kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace anni la athbutu ala alkhayli nace ba na iya tabbata akan doki in nawo ba zan iya ba sai fadi ma'ana ba shi da lafiya ko ba shi da karfi kenan fadaraba biyadihi fi sadri sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya taba kirjinsa faqala sai ce Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya Allahumma thabbithu Allah ka tabbatar da shi sai na aliyu da manzo Allah ya masa addu'a ce bai taba jin zafi ba kuma ko sanyi lokacin hunturu shi ba a ruwan shi lokacin tsananin zafi ba abin da ya masa zafi tunda manzo Allah ya rukan masa to ga wannan kuma manzo Allah ya rukan masa Allah ya tabbatar da shi kan abar hawan sa ya hau sa'annan kuma Allah ka sashi hadiyan mahdiyan wannan ba farla bace ba addu'a manzo Allah ai Allah yana karba ko fadlu ahli badrin falalau waɗanda suka yi yakin badar صحابة من ذو الله كي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن محمد وابو قريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال يتي جاء جبريل aw malakun ko dai mala'ika jibrilu sayyidina jibrilu ko wal mala'ika yazo ila annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace ma ta'udduna man shahida badran fiikum yake tambayar manzon Allah me kuke daukan waɗanda suka halarci badar a cikin ku qalu khiyarana ai fiyayyun mu kenan قال كذلك هم عندنا خيار ملائكه haka mala'ikun da suka halarci badar a cikin taro mala'iku su ne fiyayyun mala'iku wannan ahlu badar kenan ko to amma kace duk sun yi ridda kuma duk suna cikin wuta qala haddathana muhammad ibn as-sabbah qala haddathana jarir qala wahad wa hawala sanad qala wa haddathana ali ibn muhammad قال حدثنا وكيع وحول السرد قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yau manzon Allah ne zara takobi da kansa yace kowa ya kama bakinsa kar wanda ya bude bakinsa manzon Allah ne ya fito da kansa yana kare sahabbansa yace la tasubbu ashabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la tasubbu ashabi ya kai manzon Allah ya san za zuwa ana zagin sahabbansa ya kai lokacin ai ba ai Allah ya sanar da shi la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa law anna ahadakum law anna ahadakum anfaka mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifu kada ku kuskura ku zagi sahabina wallahi da a ce ɗayan ku zai mallaki zinariya nauyin dutsen uhud ya ciyar wallahi bai kai cikin tafin ɗayensu ba aikin alkhairi da zai ko rabe shi ma'ana kana da zinariya nauyin goron dutse da dala da goron dutse har da banfani duk ka ɗauka ka ce kaciyar fi sabilin lahi wa ya san irin ladan da za ka samu to manzo Allah ce cikin tafin hannun sahabi ɗaya da zai ciyar ladansa ya fi naka akwai tazara ko ba tazara to shi yasa zagin shi da kake kai ke cutuwa ko shi kake cuta shi ke mai zagin shi ke cutuwa ko sallallahu alaihi wasallam eh eh eh eh to duk idza kana abu hurairah aw abu sa'id al-khudri ma la yadurru al-jahalatu bi sahabi la yadurru li'anna sahabata kulluhum wadud sai to ka'ida kenan suka ce as-sahabatu kulluhum adulun ma'udulun mazhabin ahlus sunna kenan su kuma suka ce a a ba la yalzamu sahabi shi in an same shi adili ne ba fasiki bane su waje sahaba cewa sahabai duk udulun ne wurin su ba haka bane ba sai dai in ba fasiki bane to kuma dukkan su fasikai ne azzalimai ne kafirai ne ma قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نصير بن زؤلوق قال كان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر يا كسنتينا فتشيوا لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم kada ku kuskura ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala muqamu ahadihim sa'a tsayuwan ɗayan su awa ɗaya na ibada ko zama da da manzon Allah awa ɗaya khairun min amali ahadikum umrahu ya fi Allah ya rayar da kai shekara ɗari kana aikin ibada awa ɗaya na shi ya fi naka sa'an nan ko sai shi ɗan ya zo don toshewar basira awa ɗaya nashi ya fi naka ka ciyar da duniyar nan kakam nashi tafin hannu ya fi sannan kuma shi ɗaya zai zuga kana zage shi kuma kana ɗaukar naka kana kara mishi sannan kana rage mishi kuma akwai hasara sama da wannan abinda za ka yi ta mishi radiyallahu anhu kana ta samuwa kai ma a hankali kana karawa kana dan tarawa a hankali sai ka je kuma kana zage shi sa'annan kana rage makanka alheri kana wannan toshewar basira ce Allah ya kiyaye fadlul ansari bayanin falalan lansarawa aka ce al-ansar mutanen madina al-muhajiruna wal ansar قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي من أحب الأنصار أحبه الله wanda ya so mutanen madina saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai so shi wa man abghadha al-ansara abghadahu Allah wanda yake su kuma Allah zai ke shi قال شوبا قلت لعلي أسميته من البراء بن عازب شنوشي كاجي وانا مقالة دك براء بن عازب قال إياي حدثا ليش حدثني بفا إياي تقديم المعمول يؤذن بالاختصاص نية فدام قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن ابن عباس ابن سالم سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي الأنصار شعار والناس بثار الأنصار مظلتي لنصارا وسوني جنباتا sauran mutane ko su ne babban riga yanzu an yabi lansara ke su jamfa me ya kiman jamfa babban riga ba ya fi tsada da yawa ba to me o ba girma ba ne kusanci ne jamfan ita ke taba jikin manzon Allah ta ɗebi albarka sa'an nan ta ba babban rigar walau annan nasu stakbalu wadiyan aw sheban yace lansarawa su ne jamfata sauran mutane kuma su ne babbar riga da a ce mutane za su shiga hanya ko kwari suna tafiya wastaqbalat al-ansar wadiyan la salaftu wadiy al-ansar da mutane duk za su shiga hanya ko kwari mutanen madina su zo su dauki wata hanya daban manzo Allah ce hanya mutan madina zan walau lal hijratu ba dan hijira da darajar da ke ciki ba la kuntum ra'an min al-ansar da na zama cikin lansarawa kuma ba zai yi manzo Allah ta yi hijira din wannan darajar hijirar tana nan ba za a barta ba in ba ka ba da na ce ni ma balan sare ne sallallahu alaihi wasallam wannan fadalan lansarawa kenan ko mutanen Madina ansarawa da manzo Allah ya ba su wannan daraja ba sahabbai bane ba sahabbai sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثني كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار yace wannan lafazin da'ifi ne amma lafazin da ya inganta shine Allahumma ghfir lil ansar wa abna'ul ansar yace wannan lafazin sahihi ne ma'ana lansarawa da ƴaƴansu manzo Allah ya musu yace Allahumma ghfir lil ansar Allah ka gafarta ma lansarawa wa abna'il ansar da ƴaƴansu wannan ba daraja bace ba فضل بن عباس بيان فلان عبد الله بن عباس حبر الأمة إليك حدثنا إيه؟ مهم. إليك to sai ka rike abin ka kai kadai shi kadai ke da shi ina yake a a ai ba zancen sahihi ba ne ko ba sahihi ba zancen ina ka samo shi shi ne ai nan ma ba baya an karanta shi ko ya aka yi haddasa nawa قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الحجاب وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أي منكر الجنة shi kenan fadl bin abbas wannan bayanin fadlan sayyidina al-hasan da husaini قال حدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس قال يتي انكر بو انكر بو ابن عباس يتي ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه منذ الله يا كاماني يا رنغمي يا ماتين حكا وقال سيتي اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب الله كسنر da shi hikima da fassarar alkur'ani to shi yasa Abdullahi dan Abbas yana cikin sahabban da in mas'ala ta kai ta kawo sai sai na warshi ma za ta kulu ya Abdullahi ya ibn Abbas abin da ya fada da shi zai dinki Allah manzo Allah ya rokan masa Allah allimhu alhikmata wa ta'wil alkitab Allah ka sanar da shi sunna ka sanar da shi alqur'ani mana fassara alqur'ani eh shi yasa yana dan karami a cikin manyan sahabbai in mas'ala ta kai ta sai an dawo sai an dawo gare shi an tambaye shi kuma ba wanda zai ce dan me yana dan yaro karami Allah ya bashi manzo Allah ne ya rokan masa Allah shikenan eh yaro kankari suna da yaya kamar su ya ce ai kama da wani baya wani kuna da yara kankana ne shi yaro ne karami a cikin shekarunsa amma kwakwalwarsa ba gama karamar kwakwalwa ba ce ta sha addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kore su ai aka yi matsalar ta tashi aka ce to me kace wai kasa kace Abdullah bin Abbas yana tashi kaman ya warware yake ce to abin da yasa muke sai na umar yana da zafi akan addini baya wasa amma duk matsala in ya ga gaskiya sai na umar ko ya yanke hukunci aka zo aka faɗa masa ga abin da ya fi shi ya ɗauka ba sai na umar ya ce la abqani allah bi ardin lasta biya ya abul hasan yana magana kan sayyidina ali sayyidina ali yana tafiya ya zo ya iso an zo fada sayyidina umar an zartar da hukunci me yake faruwa ne ai wane ne ya auri wacce a cikin idda to me aka ce aka ce ai ba aure tsakanin su ma har abada ba haka malikiya suke har yanzu haka malikiya suke har yanzu to sai magana ta fita daga wannan lokacin kankace hansi kankace azhar magana wannan ya je bata ya shiga mota za shi gizawa ya bada labari wannan za shi abin nan ya bada labari wannan labari duk ya yaɗu akan mazhabin da sayyidina Umar ya yanke kenan fatawar da ya bayar kenan zuwa can sai ga halalul mushkilat sayyidina Ali yazo me yake faruwa ne aka ce ga abin da aka yi ga abin da aka yi ce a inni ne ba haka za a yi ba sai shugaba ya kyale shi ai sai matsawa ce to ya za a yi ce sai a warware auren ta je ta kare iddan wancan shi ma wannan da ya aure ta ta yi idda shi ta gama in ta gama za su yi aure tsakaninsu sai ce la abqalin lahu bi ardin lasta biya ya abal hasan shi ake ce mai halalul mushkilat matsala ta zo ta rikici sai a ce mushkilatun wala aba hasanin laha ga rigib ga mushkila ta zo ba sayyidina ali balle zai warware mana wata mata ta zo aka shirya da ita ki bata ma wani suna sai aka je aka ɗebo ruwan kwai farin ruwan kwai aka zuba ta ce wani ne yanzu zai min fyaɗe ga shi ga abin da ya zuba min ma sai na umar kuma a zafi kenan a kaza kaza kaza kaza dan me za ka yi haka kaza kaza kaza kaza wuri majalisa ya yi zafi shi sai na lalace a ba haka za a yi ba ai ainihin abin ma abin cika menene tukunna ku ɗebo ruwan ɗimi kaɗan ku zo ku zuba mishi ku gani in ya fara kamewa ruwan kwai ne labotirin kirin ya ce wannan abin da ta nuna ta ce gashi zai mata fyaɗe gashi ma abin da ya zuba mata ɗin nan a ɗaibar ruwan ɗimi kaɗan sai a yayyafa a kai a zuba a kai a gani yaya zai zama ruwan kwai ne mai zai yi eh ana kawo ruwa aka zuba ya ce ana fada mu ba maniyi ba ne ya ce la'amkanin lahu bi ardin lasar ya yi aban hasan halalul mushkilat ke to shi zama karin magana a kasashen larabawa in matsala ta tashi rigima ta ce mushkilatun wala aba hasanin laha ga mushkila amma ba sai na aliyu da zai zai warware ta mushkilatun wala aba hasanin laha an fahimta to sayyidina ali haka yake majalisar sayyidina umar haka haka inda sayyidina umar yake ya fi son sayyidina ali na kusa da shi kuma sayyidina ali din nan sai da auren sayyidina umar yarsa yar cikinsa kuma wace ce mahaifiyarta na na fatima yar wace ce wannan yar jikan wace ce ashe sai na umar ya auri ahlal bait jikan manzo Allah ya fi kowa duk silsilar na har ala da kaza sai na umar ya fi su kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me kawo haka shedan shedan ba yadda za a yi shedan wanda tafin hannunsa ya fi lada da kaciyar da duniyar nan ta abinci ba za ka bi shi ka samu albarka ba ba za ka yi mishi radiyallahu anhu kai ma ka samu ba kana yi kai ma Allah ya baka kana tara ko za ka shirayu shekara dari kana yi kai ma ka tara da yawa ba sai kuma ka je kana tada zuba kana kara mishi ana kara mata ku barobar ana kara barun bayan dawaki sannan kai kana zaizayewa kana karewa ka zo ba komai sannan kuma a ja waye gari ranar lahira to ya za a yi kenan shi yasa sai a ce ai yanzu jayayyen da faɗan da rigiman an gama yanzu ba zance rigima ba ne zance a zo a hankali ne a warware matsaloli matsaloli hannu a bayyana gaskiya gaskiya ɗaya take kuma in kana santa ba yadda za a yi ka santa sai ka fitar da son wani abu a zuciyarka قائدة أتكلم مناقشة لا تناقش مسألة وأنت مقتنع بأخرى نقيضها تناقضها in za ka tattauna ka san wannan da wannan mai mai wanne ne gaskiya to kada ya zama kana goyon bayan ɗaya a cikin su matukan kana goyon bayan ɗaya a cikin su duk abin da za ka yi zuciyarka sai ta karkata inda kake goyon baya komin raunin hujja inda baka kauna din baka so din komai karfin hujjar su sai shi dan ya raunana maka wancan hujjar sai ga wannan je to shikenan me gidan je aka koma ba abin da aka yi sai a cire wannan zuciya a cire wannan zuciya a zube su kan faifai ya za a yi a bincika a bincika a bincika da kyakkyawan niyya to za a cimma shine za a ci za a san menene gaskiya wace matsala ce gaskiya shine la tunaqish qadiyatan wa anta muqtani'un bi qadiyatin ukhra tunaqidha ba zai taba yiwuwa ba an fahimta qa'ida kenan cikin munaqashatul qadaya babu zikril khawarij to hadisan da suka zo cikin khawarij suna da yawa eh khawarijawa mas'alatu shi abin da yake kawowa manzo Allah ya ce ma khawarijawa kaza manzo Allah ya ce ma khawarijawa kaza manzo Allah ya ce ma khawarijawa kaza to kamata ya san su wane ne khawarijawa da me suka fara khawarijawa ɗan tawaye aka suka wa'insu aka je aka kashe sayyidina Usman wayan suka zo sayyidina Ali ya shiga matsala wayan suka allanta shi suka ce Allah ne ya ce a kama su a kona su aka kona su suka ce ba mu fada muku ba la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar wa'ansu suka Allah tashi wa'ansu kuma suna kakar tashi shi kansu sai da ai sai na ya sha wahala ya ga matsaloli da yawa Allah ne ya bashi karfin zuciya da karfin hali da kuma son gaskiya gaskiya ya ce ba sai na baka ba in ba mu musunta abin da aka yi ba abu ne ba mun karanta cikin buhari abu ne muka ga ya kamata a nemi shawara mu da ra'ayi mu ba a yi ba shine amma waye zai yi ai bai ja ba sai na ali karfin alishi da karfin shi addini in ya san ba daidai bane ba zai shiru ba har abada ba zai shiru ba to shi kuma matsalar sayyidina ali manzon Allah ya bada labari amma a fakaice sai daga baya sayyidina ali ya sani a lokacin da aka je aka yi sulhul hudaybiya mas'ala ta kici ta kicenyewa sai aka ce za a yi sulhu tsakanin manzo Allah da Abu Sufyan alaysa kazalik sai ka ce haza ma kaza kaza kaza Muhammadu Rasulullahi shi Abu Sufyan ya ce a ashara Rasulullahi Muhammad ibn Abdullah ka kira sunan mu ma kamar nan da ce Abu Sufyan bayan sayyidina Ali ya rubuta Rasulullahi yace ai sulhun ba zai yi ba da mun yadda kai rasulullahi ne za mu ja da kai sai a cire rasulullahi ne waye rubuta waye zai cire shi zai cire in cire rasulullahi a ba zan yi ba zan cire ka share ya ce a ba zan share rasulullahi ba saboda abu sufiya sai manzo Allah da kan shi ya ɗauki hannunsa mai albarka sai ya share shi ce sattu samu bi mithliha fataqbal wata rana za a zo ka shiga cikin wannan halin ka yadda haka ba wanda ya fahimci wannan magana sattu samu bi mithliha fatar da au fatakbar wata rana haka zai zo ya faru ka ka yadda kana so a yi su an fahimta shine rayuwa ta tafi yau da gobe jibi gata har aka zo rigima ta zo kan muawiyatu ibnu abi sufyan da mas'ala take ci take canyewa to aka ce za a zo a yi sulhu saboda a daina zubar da jinin musulmai haza ma ci kenan sulhu da za a yi kenan ali ibn abi talibin amirul mu'minina shi muawiya ce a mun yadda kai amirul mu'minina za mu ja da kai ka share amirul mu'minina din sannan shi sulhu ya cika علي بن ابي طالب علي امير معرب امير المؤمنين علي بن ابي طالب yace a in mun yadda kai amirul mu'minin nan zamu ja da kai ka share amirul amirul mu'minin da su mas'ala ta tafi sai sayyidina ali ya share shi yace ashhadu anna muhammadan rasulullah shi sai shi ya fahimci wannan maganar tana tare tana cikin kwakwalwarsa yace ashhadu anna muhammadan rasulullah manzo Allah ya bada labarin abinda sai bayan shekara nawa yazo ya abu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم